laula harafi ne da yake nuna irtina'i ne dole dan sabuwar wani abu misali laula antum lakunna mu'minina to wato yabo wasu mummunan ya hano saboda samun wa'annan da suka badda su bal zama mata da sai yasa ko yaushe mubtada ne yake zuwa gurbin ta antum din nan mubtada ne wanda kuma a baya an faɗa cewa an sace labarin lalle a baya an faɗi guraren da yake ake sace ko to yana cikin to ba jawabin ta mari ne kamar annan lakunna kunna da nan daula antum mawjuduna mawjuduna sun su ne labarin da aka sace lalle an faɗa ana shafe shi idan ne idan dai ami ne kauni ne ami ko ko da zo ta ne mari bima da ma kamar misali wani lafarin la alaikum wa rahmatuhu ma zaka ne ku min hadi na bada ma zaka shi ne ko kuma ya zama musbati ne qur'an billahi da ake hada shi da lam kamar wani lafarin la alaikum wa rahmatuhu la masaku idan ita laura ta zo don kwaɗaitarwa ma'anarta ta fi shi ne ta kan zo don ta hare ne kamar me zai hana kai kaza ai ya dace kai kaza ba san dole sai dai ta shiga wasu ne kamar irin su laula unzila alaihi malak laula ja'u alaihi laula isma'u ita ne misalin ta laula ita ma ta kan zo don ta hare ne kuma ita malam za ta kan zo harafin tuna'in ne jodi halla ta kan zo har wai dan nuna ta hariri in ka rafa da mawaki wani baitu laula arsalar bi shafa'atin ilayya fa halla nafsu laula shafi'uha fa halla nafsu laula shafi'uha in faɗa min wai laula ta aiko a bani hakuri ka aika ce ta zo da kanta me zai hana ta zo da kanta ta gane hazin to fa halla nafsu laula shafi'uha halla anan ta zo dan tare ne ya Allah haka nan Allah ita ma ta kan zo dan tare ne Allah ta sace sai ya na ta tafiya ya da ta ce kai tafiya duk hurufan tare ne sun ce dan ta da fi'ili duk kalafin da yake ya zo dan tare ne to dole fi'ili ne yake zuwa bayan sa to alhamdulillah akwai ne ragowa fara harufin ma'ani da yawa ta yan ba na adafi ba don na adafi su ya adali a kan su a baban adafi ko alhamdulillah su asli su ne su na hali alhamda sun ita ce asali al-istifhami duk kalmomin da ake istifhami da su kalmomin da ake istifhami da su guda nawa ne kalmomin da ake istifhami da su guda nawa ne kalabin goma sha aka yi asul ma'adi wanda duk ya kawo ko an gaji a asul ma'adi ya rika yin kara goma sha daga ya rika rika zauna da tashin da ba na yanda yake da kullum ta aka zara ya ya kawo guda nawa ne guda goma sha ɗaya ne ko a ciki akwai haruffa guda biyu akwai sunaye guda tara amma a gaba ɗayan sha ɗaya guda ɗaya sab ita ce asali a ciki ita ce alhamdu alhamdu ita ce asali a istibhari tun da ta alhamdu harafi ke yace yasa duk wata kalma ma da take nuna istibhari aka ce ta yi kama da harafi wara'a na yana da ajiya ta zo da ma'ana ne da ma'anar da harafi ke da ya ba da ita shi yasa sai ya zama dukkan kalmomin istibhari mabniyai ne tunda an faɗa cewa al'ismi minhum ne rabbi minhum ne nika bahu min al-huruf ne ne kan sabahu ne al-isi ne ne kana wal ma'ana yin fi mata wa fi kana sabahu ma'ana yin ke ne ko sabahu ma'ana yin wannan ne ta ita aka yi shafe ta ita aka yi shafe ta ina misali kamar ta duma a gefen Allah na adari wa rukun tudariya da sabin yare ne zamra an duka nani ana nufin a da sar'ir ya ka shafe alhamda ya ka shafe alhamda ya ka nan ta ɗaya kuma kuma yi da zaibul asabi da yake ta ɗaya rufe na shauƙan ilan jeri adarabe wala da idan min wanda shauƙi wani abu yana nufin ya abu shauƙi ya والشيء والأرض فأجاهنا بعد أن يأكل من كل هنا يعطى وأظهر التسبيب إذا الأمر تسعي إذا أنت أنت بتسبيبه بتصوره وتصور كلمة من استفهام سمعت يا بنجري إذا وأتيت في هذا tana zuwa don tasbihi sauran guda tara ko duk suna zuwa don tasawur tasawur bilbaqiya fi ilab tasawur ko bilbaqiya fi ilab tasawur ya ita halin ita don tasbihi sauran guda tara ko don tasawur amma ta alhamda tana zuwa don tasbihi ko don tasawur tasbihi shi ne dukkan da za ta yi amma da amsarta da a ko a kayan cewa a za a zo a za a zo din zai ya zo ta zama a iya ba da amsa da na'am in ya zo ko la a a bai zo ba haka ne kuma ta iya cewa a in da ka zo din amuru zai ne a wajen ka ko amuru a wannan ba za a ba da amsa da cewa eh ba zai ne a wajen ka ko amuru ya ce eh ke mu kace ke ko kace a'a mu kace a nan dole ko ka ayyana idan in ne a waje na sai ko amrin shi yasa nan ka saurare ke nan kuma ita take shiga nafai ita al'amura ta kan shiga nafai kana a nan na sharaha a nan na sharaha na fasabara sauran ko ba ta shiga sai ga isbatu kaɗai ana gani alanda ta zo a kan harafin adadi kama awa da mai gobe ko aka mana tsoro ko a sunan zama wa ba a aman tundu tsoro ko ba sa zara a cewa hanya ko har ba ko har sunna al'alifin layyin al'alifin layyin an gana a kan harafi na farko sai na biyu shi ne alifi wanda yake layyin ne ba ne ba alhamza ba wanda yake ya fasaki hali kawai kawai fasaki ne ke gara fasila gara din ba haɗe ka da sakinan ba al'alifin mai yi ne hala kai ne sakinan gara fasila yakan zo ne don fasali eh wato kamar ya rage tsakanin nemin fasil nemin mata da nemin mata da nemin fasil kamar kana a nemin fasili nemin fasili kamar kana mata mata da yawa cewa su doka domin kana mata suna fasili za ka ce eh rage amma za ka iya so da tasiri wanda anan dole sai dai ka sa nuna tasiri da kila to dole sai ka sa aliku wa samun nomin miswata din nan tsonorin matan da kuma nomin tasiri ka ce in yi dumani ya zumba na nuna na ku duka ko hundu na sunan hundu yakan zo don inkari kamar wani yake da kai da kuka ana ya zama da ana ka ce a amuran yanzu ko amuran ka gamu da su hanya ko amuran ne ka gamu da su yakan zo don tunawa kamar wato kana so ka ce zobe sai ka manta to ka tsaya kana tunani sai sai ka ce zauda wato ɗauko nake so in faɗa na manta ala tana zuwa don ka ɗaukarwa kamar ana ta hudu na ɗaya ta wallahu da kun tana zuwa don tauyi tana zuwa don kai kamar ala ta ɗafi mana tsaunar maka so a nanahun sahi ya aboke dukkan biyu haka nan ta kanzo don faɗakarwa haka nan ita ta kanzo don faɗakarwa kamar ala sun nan zuma suka ko ala yana ya ce nan kuma sun ta ta kanzo don tuta magana ita ala tana zuwa don tuta magana kamar ala hiya ya fi yin wasu da surufar arzu ko ala wa alam mai halar ya amma ta kan zo don arabi ta kan zo don tambayi ta kan zo don istifari amma ba ta zuwa don tahariri yana zuwa da duk ma'anonin ala amma ban da na farkon shi ne tahariri eh tana zuwa ya wato ba ba amma ba ne amma amma ne ko ba shadda amma amma ba amma ba amma tana zuwa bandin ma'anonin nan da aka faɗa na ala amma ban da na farkon sauran guda biyu shi ne aure tanbihi istifar ta kan zo ko istifar zama kama ala musamman in wurin da akwai rantsuwa a gaban ka kama amma wannan zai arkawa a haka wannan zai amma ta a haya wannan zai amurul amuru amma wannan zai anan ta zo ne don istifar wannan zai ɗin rantsuwa ce domin haka ne kuma wato takan zoben arabi domin kamar a na tanzili indi a na tanzili indi haka ne takan zoben tambihi amma zalika kalam ya ta ai kuwa ai takan zoben fassara bayanin bayanin ta zai zo amma ba jumla ba ita ai za ta zuwa don fassarar jumla ba kamar an ba ya ta ce haza asjudin ai zahabu haza asjudin ai zahabu da haɗin ɗin ya fassara asjudin ɗin ko haza goron farin ai asabu domin aka kwana goro a wani ini ne ko ini ini ni goro ta kauro don ba da amsa ini ta kauro don ba da amsa har su shafiro i ko i wallahi za mu je ita i an fa amfani da ita inda yake akwai rantsuwa a gabanta inda a ƙura'ani ويستودعونك حقه قلي وربي إنه لحق وأقول أقول عليكم أقول أقول أقول بعض أمسا أقصى أقصى أقول ولا ما أسافر غير أقل غيري أقول أقول كثير غير يأخذ نعم نعم أقل نعم بلا له بلا له كنا جاء بلا أمسا أما بالنفي wato da lokai da lokai kamar hal ja a zaidu ka ce bala ai zaidu bai zo ba bala to aya fil insanu allan najma'a izama bala qadirina ala an nusawiya banana ita bala bala ta qur'ani 22 ce ko 22 ce a qur'ani ko ita bala na'am hudu kalla talatin da uku ba da masu koyar da ƙur'ani na sun kamuna da laɗi ishirin da biyu ko a ƙarfafa da farko ko da lalun ta farko yi a tawa hada da yi a biya a ta ko sannan ƙara malalakin da ya ɗuma inna ɗalibi بلا من وفى بأهله واتقى فإن الله يهدي واتقي بلا يدل وتتقوا سيرتكم to i tana zuwa ne kafin rantsuwa kamar kuli ya rabbi inna hu la haɓɓa sauka o sauka da tsini har da tankisin har da tsini na tankisi cewa abu zai abu nan gaba da ya sa take juya da murari iya koma ga ciki da ya kamar sai ya koma su fa abu nan gaba وما أدري وسوف إحال أدري القوم آل إذن النساء وجيء اليكم سوف إتسن تاف كنتي daga سوف إن أتت سيقول أنا نسم با إسي وازي فدا بيدا إذا أتت سوف يقول وقتلها خذي لا أكل الذي تكالنك da abin da ta shiga da abin da ta shigarwa kamar fasalu da jumla mutajira kamar ya baitin shi zuhairu da yake cewa umma a dare wa saufa ya halu a dare a ƙaunin ari ismin amsa da asali wa saufa a dare sai sa jumla ya halu jumla mutajira ta shiga tsakanin saufa da kuma mai babin da a filin da saufan ta shigarwa sai ya sami an sami itilari har guda biyu umma a dare a ƙaunin ari ismin amsa da aka itilari da wa saufa a dare shi ma kuma saufa da nan sai aka sake masa itilari da ihali to da mahalli al'irabi ko saufa da nan ba ta da mahalli haka nan ihali to ita ma ba ta da mahalli al'irabi ko to kad harafi ne na tabbatarwa ita kad harafi ne da yake yana zuwa don tabbatarwa harafi ne da yake ɗanta da fi'ili ba ta zuwa sai ga fi'ili ba za ka ga an ce kad kuma a faɗi suna ba haka nan ba a cewa kad a faɗa harafi da an ce kad to abin da za a faɗa a gabanta fi'ili ne wanda galibi a faɗi fi'ili mari ya fi yau kamar kad sami allahu ko kada fulaha قد أفلح من تزكى قد سمع الله لقد رضي الله akan faɗi murari'i kaɗan bayanta kamar kad ya alamu ma antum alif ko kad نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون وقد يعلم الله المؤوئين منكم يعني wuraren murari'i ne ya zo bayan kad haka ɗin shi ne kaɗan galibi mari ya zo bayan tawafi to ita tana zuwa don ma'anoni hudu ma'ana ta farko shi ne ta haƙiƙi tabbatarwa kamar kad aflaha mai zakaha lallai kam ya tabbata cewa duk wanda ya tsaya tsarkake zuciyarsa to wannan ya rabauta a nan kas ta zo ne litta hakiki don tabbatarwa haka nan ma kuma tana zuwa don kusantawa wato takan kusanta mari daga yanzu in ka ce katsa mu zaidu hakika zaidu bai daɗe da tashi ba ba a daɗe da tashi ba takan zo harafin sauraro in ta zo tare da murari ɗin kama kad ya kadubul ga'im al-yawma ana sauraron wanda baya nan zai dawo a yau haka nan ma kuma takan zo don tawakku'in tare da mari kaɗan kamar kad kamatin salatu kad kamatin salatu haka nan takan zo don ta kalili shi ne ma'ana ta hudu kamar kad ya judin basilu wata ran akan dace wanda yake sarkin rowa amma a ga yayi baiwa yayi kyauta eh wanda yake zindili ne wajen rowa amma a ga yayi kyauta ko kada dukul kazumu ta yi matsaryaci ya faɗi gaskiya akan dace eh wanda yake matsaryaci a ga ya faɗi gaskiya ku za karki waɗannan ma'anonin ita tana shiga ne ga fi'ilin da ba jamidi ba ba ta shiga ga fi'ilin da yake jamidi ba ta shiga wa kamar asa ko laisa ba a cewa kad asa ko kan laisa ko kad ni'ima ko kad bi'isa shi yasa kamar faɗin mawaƙi da ya ce laulal haya'u wa anna ra'asi kad asa فيه المشيب لزوك أم القاسم yace kad a safiyin mashibu to wannan kaɗan ne kaɗan ne da kaɗan ta shigarwa fi'ili jami'i yana cewa in ba don yana jin kunya ba da kuma ganin cewa gashi kansa yana dab da a ce furfura ta mamaye shi ai da ya zarci matan nan da ake kira ummul qasim daga abin da yake labari kuwa ba ta shiga wa amri kenan sai dai labari wanda ya haɗu da mari wanda aka ce shi ya fiwa da kuma murari amma ba ta shigarwa amri musbatin wanda yake abin tabbatarwa ba ta shigarwa wanda yake manfi da kacce kad la ya komu zaidun ba ba a cewa kad la ya komu zaidun wanda yake abin tsiraitawa daga nasibi ko jazumi ko harafin tanfis ba a cewa kad lan ya komu zaidun ko kad lan ya komu zaidun ko kad sai ya komu zaidun duk ba a faɗa haka a raba kad da fi'ilin ba da rantsuwa ba ya kabuhu haka din yayi muni amma a raba da rantsuwa wannan lemu ne da yana da kyau a an ji daga yarabawa sau da yawa kamar faɗin mawaƙi da ya ce ihaluka qad wallahi awdata ashwatan ashwatan kama qa'ilul ma'ruf fina yu'annafu ce haluka qad wallahi awdata inda zai ce qad awdata ashwatan sai ce qad wallahi ko faɗin wani faƙat wallahi bayyana li du'a'i faƙat wallahi bayyana li du'a'i ina zai ce faƙat bayyana li du'a'i to kad kenan sai kuma kullu ita kullu kadlimi an dangana ta ne lishimuli ga gamawa da abin da kullu ta shiga to sai ta nuna umumin hukuncin da aka bayar kamar kullu nafsin za'iqatul maut limufradati akan dangana ta ga ɗaiɗaiwar nikira kamar kullu rajulin ja'a kad ja'a kullu rajulin kad ja'a ko kullu rajulin ra'aytu fa sawihi kaza duk wanda na gani duk mutumin da na gani haka nan ma aka dangana ta ga ɗaiɗaiwar ma'arifa akan dangana ta ga ɗaiɗaiwan ma'arifa kamar wa kulluhu atihi misali da aka dangana ta ga mutum kamar na qur'ani kullu nafsin za'iqatul maut inda aka dangana ga ma'arifa ko kamar kulluhu atihi yawmal qiyamati farda ko a jam'i a wato sai a kawo jam'i mufradin mu'arifi akan rafa kullu da juz'an mufradi ma'arifi wanda yake ma'arifa kamar a karfi kullum rajihi wato na ci dukkanin gurata ban rage komai ba Uhu. ko kullu zaidin hasanin kowane bangare na zaido kyakkyawa ne kyakkyawa ne to ita kullama tana zuwa ne a matsayin zarafi bisa kararin da yake nuna maimaitawa kullama rizqu minha min samaratin rizqan idan ce kullama ta farko a qur'ani ko wajen ce ta karshe kullama rizqu ya wajen ko akwai wata kasa da ita kullama ulqiya fa ya wajen wata ce kasa da ita kulla ma rizqu min hannun kamar sai rizqan da ita ce ta farko ko wace ce ta karshe ya ni nasir ne zo ko mai na zai a da dan nuna mai mai ta da sar jawabu amsar ita take nasarta yanzu misali kulla ma rizqu min hannun sama da ce rizqan qalu kalu din shi ne jawabin to kuma kalu din nan shi yana sarki kullama din eh kullama din zarafi ne amilinsa shi ne kalu suna cewa duk sanda aka azurta su arziki daga wasu ƴaƴan itatuwan aljanna suna cewa hazal ladhi rizquna min qabl kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum hazanatuha su masu tsaron wuta suna tambaya duk wasu jama'a da aka jefa a cikin wutar sanda aka jefa su za su tambaye su duk dan wuta da ya je wuta mala'ikun wuta sai sun tambaye shi alam ya tukuna zai kai ya kabari ka zo nan ya kai da ka zo nan ba a gargaɗe ka bane ba a faɗe ba a faɗa ma cewa in kai kaza ko kai kaza nan za ka zo ba kalu bala kaza ana nan zai to wa ma da yani karwa jam ko yaushe jawabin kullama da sharadin da jawabin duk mari ne kama anan kullama ruziqu ruziqu shine sharadin qalu shine kama anan kullama ulqiya ulkiya din shine sharadin gashi ya zo mari sa'ala sa'ala shi ne jawabin gashi ya zo mari shi yasa ko yaushe mari suke zo kalla harafi ɗaya ce in ji mafi yawan malamai sa'alabu shi yace a'a kafi tasbihi ne da lannafiya aka hada suka zama shi yasa ba basida bace a wajensa kalla da ake faɗa guda nawa ne a qur'ani talatin da uku ko salasuna kalla uku bi arbi salasatin jami'ul ladhi fi dhikri min ha ta hasala ko umma bi'u ha fi hamsu asharata surata wala za fala sha min ha za fi musu awala ta sura ce ta fi samun kalla da yawa fiye da kowace akwai sura da yake kalla daya ce ko akwai sura ne kalla daya yanzu misali kamar suratu saba'i ai kalla daya ce ko suratul mu'minun ita ma kalla daya ce kawai ko kalla ina ha kalimatu ita ke nan a sura kalla talaruni allazina alhaqatu bihi shuraka kalla bal huwa allah ita ke nan amma akwai sura da take da kalla da yawa ta wajen wasu sani kaga suna da dama ko guda biyu ne nan wayin sura kamar shu'ara ima guda biyu amma wai surar da ita ta fi samun kalla fiye da kowace wacce ce suratul fajr guda nawa ce eh bayan ya ga sanin zuhi je alaka kafa ala rabbaka bi'a ila zati ima Allah ce labi hulakum su yafi fil bilad wa zawada labi da zabu sabin bilad wa fil awda bilad ta Allah bi da daga fil bilad ya ga wajen fasad fasabba labi rabbaka sawda azab ila rabbaka labi da sa fa amal insani idza wasa li rabbuhu ba sarba wa na'ama sai kuma biya a tarama ma za mata nufa kadar ala da zafa ya kolu da biya a hana kalla ta farko ko sai wai sai wai eh wata kulu da tura sa akala lamma sai bude ma da banya ma kalla idza da katul laru waja rabbuka ya laksa fa waja da jini mi jahannam ya kula laki ne kaddan tula hayati ita ba ba su da yawa aiko rabi ne kai ayi to sai ta amma fa ga amma ta sai a lura gudanar tana zuwa ne don tsatarwa jajarin shi ne tsawatarwa wa ka'ala mafi yawan malamai sun ce si ba wai da mafi yawan malamai suka ce ita kalla duk inda ta zo iyaka ma'anarta kenan irin sala'a wa majmu'uha wa inda imamil fanni fi firqatin alau alaiha yakunu alwaqfu fi ma tahassala wa laysa laha ma'anan suwa rad'i indahum فإن أفهم شيئا سواه تؤوله وقال سواه إنما الرد غالب وتأتي لمعنى غير ذاك محتلة كهذا ومعنى سوف في نادر أتت ومثل أيضا ومشبهة على سيسي بوي دوز كتير دي إن كلا تزو tana zuwa ne don ma'ana ɗaya shine rad'u da zajaru in tsawatarwa amma wasu malaman suka ce tana zuwa da wasu ma'anoni ya sa shi su da waya a ganin sa duk inda kace kalla ma ka iya wakafi in kace kalla ka iya wakafi to mu a musafi irin namu kalla guda nawa ce aka yi mata wakafi kalla guda nawa ce mai wakafi sha uku ne masu wakafi ai ba su fi ban koya ai ka ba su bugu ko sha uku ne kaɗai to na maryam guda biyu duk ba wa kafe ko amara da zai kafar bi ayati na wa qala la uta yanna malan wa walada aqdala al ghaiba an taza illa rabani ahada kalla ana fatumu ma yaqulu ba ta da wa kafe ko wa ta'zu min dunillahi aliyatan yakunu lahum izza kalla sai ka furo da bi ibadatin duk ba wa kafe ko wa'i takan zo da ma'anar wata ala takan zo da ma'anar ala ita kalla kamar kalla ina linsana la ya daga kamar an ce ala ina linsana la ya daga shi ne abinda ma ibn hisham ya zaba cewa kalla wannan ne ma'anar ala ce tunda a'a tambihi tambihi ta faɗakarwa kalla ina linsana laya daga a faɗaka a gane mutum ya cika ƙetare matsayinsa an ra'ahu ta gana daga ya ga ya tara dukiya yanzu ya tara dukiya sai ta tunanin hanya ko shi bai huce matsayinsa ba wa'i takan zo da hakan wa takan zo da ma'anar hakan ehin hakan wa'i da ai ba ne daga zo da ba na i innari ibn rabbi shumayyin na rabbi shumayyin wani malami ne babba masani a fannoni da yawa malamin qur'ani ne malamin tafsiri da hadisi da fiqh da lugha min malami ne babba amma da ya zauna a basara sai zaman ya gagara yawan ya gagara ya fito zai tafi malamai an ce manyan malamai wajen ɗari uku ne suka fito raka shi ya fito sai suka yi da kuka cewa zai rabu da su shi ma sai fashe da kuka yake kuma kullum da ina samun gurasa biyu a garin nan da ba abin da zai samu ku gurasa biyu na ta gagara a garin da Allah ya kashe gurasa da kuma sai Allah ya masa buɗi ya samu abu da yawa da ya shigo da yawa wadda take rabita lamma iri nawa ce a larabci lamma iri nawa ce a larabci wannan da yadda za a bayani a kai lamma rabita lamma rabita to amma bayan ita akwai wata ko wasu lamma din su guda nawa ne wa'ancan akwai a ba ma shari'a wajen kina ta kusan gaba da shari'a amma ba lamma shari'a to akwai mai zuwa to istisna'i sai kuma me hina ta wannan din ce kenan kake fada idan ce aka ce wasu suka ce zarafi in ko an ce zarafi ce ta zama ba na hini nafiya akwai lamma nafiya ko mai jazantar fi'ili murari e guda daya amma ai ba shar'iyya ba ce lamma nafiya mai jazantar fi'ili murari ita guda nawa ce a ƙur'ani lamma mai jazama ta kai nawa a ƙur'ani lamma ya zuko a za walamma ya tihim tawilu wajen suratu yunus din ne ma'ana din ne ga zama ce ko bal kazzabu bi malami hidu bi ilmihi wa lamma yatihim tawilu dan lamma yazuqu azza kalla lamma ya kari ma amara din ne ga zama ce to saura guda nawa guda uku ne mana ba mana kasnan kai amin yadda yake ta fiye zuwa ma a ƙur'ani wanda karɓar su suratu yusuf ko akwai ta da dama walan ma walan ma fasalatu walan ma dahalu walan ma su suratul qasasi walam ma warada walam ma tawajjaha walam ma warada to lamma wujudun ne wujudin lamma tana zuwa don nuna samuwar wani abu saboda samuwar wani abu harafi ce tina mara tana magana ne akan abin da ya wuce kamar wannan walan ma fasalatul iru qala abuhum wato an samu maganar daga wajen mahaifinsu yayin da aka samu rabuwar masu tafiyar da garin wayanda za su ta wani suna fitowa kenan sai uban ya faɗi magana ko wannan mata wajen tilka a madiyana kala a tsara biya an samu haɗar magana daga gare shi da aka samu fuskantarsa wajen inda madiyar garin madiyar yake ko ƙasar madiyar take to to ita wannan akwai sabani wasu suka ce harafi ce wa kala kaumin zarfa wasu suka ce zarafi ce ita lamma dai tana cikin kalmomin nan guda goma sha tara ko ko ishirin da aka ce kowace a ciki tana zuwa suna tana zuwa fi'ili tana zuwa harafi ko a rasura mari yake cewa walan mara azzai dani hali ta hawwalat ila sha'atin lamma falamma a hafara falamma da azai dai ne hali ta hawwalat ila sha'atin lamma da zai dube suka ga hali na ya shiga wani yanayi lamma sun ke kokarin tara mu falamma a hafara shi yasa ga duk wani sanyi na da za a yi da zai tsorata ni ba redoji biyu sun yi aiki sun tara sun tara mu duk kayan sanyi na iya sai to lamma ta farko lamma da an zaida ne suna ce kenan shi ne abinda kaɗan daga malamai suka tafi a kai yadda ya faɗa na wa ƙala ƙaumin zarfa walamma da an zaida ne hali ta hawwalat ila sha'atin lamma lamma ta biyu ko fi'ili ne daga lamma lamma ya nummu bi ma'ana jama'a lamma aka sa alifin tasiriya fa lamma a haf wani ita ce lamma najiya ne da zarta fi'ili daya ya sa baitin ya haɗa duk nau'o'in lamman sannan akwai lamman masjari ko kamar wata akulu na turasa akalan lamma lamman wannan masjari ne ko masjarin lamma ya lummu lamma to wa jumla ta yi ta katare ita kowace lamma irin wannan tana neman jumloli biyu duk inda ta zo za ka ganta da jumla biyu wacce ce ta farko a ƙur'ani wannan ma za a wuce ta nuna nan ko kafin ita akwai wata wannan ma za a wuce ta nuna wace akwai wata wannan ma za a ma arafu kafa robe wacce ce ta farko ya ɗinka ina tare da ba na haddata ko na da ko allona ne da jumla biyu tana zuwa da jumla biyu wa amilin shi ne amili a cikin ta shi ne jawabu wato bisa an ce zarafin ce in an ce suna ce tun dan an ce harafi ne ai ba a aiki a cikin harafi amma in an ce zarafi ce to amilin shi ne jawabu misali فلما ذهب عن ابراهيم الروء وجاءته البشرى يجادل دافع على wasu ba sun ce an shafe ne ko amma falamma ja'ahum kitabun min indillahi يصدق الإمامهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب to nabaza din shi aiki a lamma din ko fada ma ji amma ala ko kafaro bi kafaro din ne aiki a lamma shi yana sarki lamma lamma din a mahallin nasba take sun kafirce lokacin da littafi ya zo musu wannan mata da jatin da ba da na kala ya ce lokacin da ya fuskanci ya ce lokacin da ya fuskanci inda kasar madin take wa hasbuha musta'mal akan shafe wa hasbuhu gara da hasbuhu shafe jawabin musta'amalu abin aiwatarwa ne wa hasu hu ba hasu hare ne shafe jawabin nata ana yana yawan zuwa yana yawan zuwa yakan zo kamar misali a ayat suratul hud din falan ma ga jawab an ibrahim rawa da ku bishara wasu suka ce ai an shafe shi an shafe shi an shafe labarin nata to to to shi ne ana amfani da shi ana shafiya wa hasbuhu shafi jawabin musta'amalu abin amfani da shi hal an tana zuwa dan tambayar da take neman tasdiki ba dan tasawuri ba hal tana zuwa dan tambayar da take neman tasdiki wato tambayar da za a iya bata amsa da eh ko a'a kamar hal zaidun indaka ko hal ja'a zaidun wa mata lanatu nafayi baya zuwa bayanta ba a kawo nafayi bayanta ba a cewa hal ma ra'aita zaida sai dai hal ra'aita zaida ba ba a ce hal ma ra'aita zaida wani filin da laka nan suna wanda yake fi'ili ya bayyana bayansa ba a cewa hal zaida rarrafu hal hal zaidin ja'a sai dai har ja a zaidu ma ki sa iya ce ya halatta a ce hal zaidun kama sai ya ce a iya ce hal zaidun kama sauran malamai sai ce sai dai a ce hal kama zaidu hal kama zaidu kuma ita hal ta cika abin nan wato in ta gano fi'ili ko kaka sai ta ce ita fi'ilin ne zai bi ta shi ya sa ita ake nasaba wato in ka ce hal zaidan rarrabtuhu sai ke nasaba saboda ita hal ta cika san fi'il shi yasa ne ke faɗa a haƙƙinta ka hal idza ma ra'at fi'ilan bi hayyiziha hanat ilaihi wa la tarra bi firqatihi kama har ce da ta ga fi'ili a cikin jumlar da take tare da ita sai ta ce to ita tana gillin sa ba ta yadda a ce an raba ta da su to na falamma ra'al falamma ra'al zaidani hali ta hawwala ila sha'at لكن لما فلما أحب أرى فلم ولما رأى الزيدان أبا بيدزي كوكو يكوش kai takidi da amuran fili amri da nuni biyu shadidatin ɗaya ita ce wadda take mai shadda wa zai ɗaya ta biyun ita ce wadda take hafifa yana daga takidin amrin da nuni wadda take hafifa wanda ya zo a hadisi fa anzilan sakinatan alaina da anzilan sakinatan alaina ko na wato na aasha wa iyyaka wal maitati la taqraban laha ولا تعبد الشيطان والله فعبد فعبد an yi takidi ne da neman takidi wadda take hakifa ko kuma a da wadda take shadida kamar ingilanna ya zaidu ingilanna ya zaidu lalle lalle ka sauka kai zaidu wani malami ya ce gaba daya a ƙur'ani an samu fi'ili amri fiye da dubu da ɗari uku amma shi ya ka bincikensa ne ga fi'ili amrin da yake an yi takidinsa da nuni ba a ƙur'ani gaba daya ba fi'ili amri da aka yi takidi guda ɗaya ne wanda yake ihtimalin haka to amma tun da akwai ihtimali sai a ce ba istidlali za a kan ihtimal da dalal istidlal shine alqiya fi jahannama tun nan an ce tare alifin ba wai na nuna takidi bane aka mai da shi alifi a a na tasmiya ne alqiya fi jahannama amma bayan nan ba inda yake tun daga ihidi shine sufili amri wanda yake zahiri ko har zuwa kul a'udhu bi rabbin nas kul shine na karshe ko fili amri na karshe a cikin qur'ani kul suratul nas kul kul a'udhu to gaba ɗaya ba da fili amri wanda yake an yi takidin sa da nuni amma dai yin takidin da nunin tabbatacce ne wal murari a asalin kuma fi'ili murari'in wanda yake ya zo ɗalage ina misali umarni ne ko hani a iya cewa litakumanna ya zaidu litakumanna ya zaidu ko hani kamar na ta iya ka wani mai tati la ta kara bannaha la ta kara bannaha hani ne ko kuma tamanni ne ko ko tamanni ne eh, ko istifhami ma kamar hallata munnan bi wa'adin gairi mu- gaira mukhlifatin hallata munnan bi wa'adin gaira mukhlifatin ko fa- ko tamanni kamar fare take wa mai minta ta fare ta ta eh, ta rayinnani ta rayinnani da kasarar ya ta rayinnani fare take wa mai minta ta ta rayinnani eh, ko kuma wa- wato istifham kamar afa ba afa ba adatin da ta tamda hanna kabila afa ba adatin da ta tamda hanna kabila to ko ya zo sharaɗi hakanin inda yake ya zo sharaɗi in ma ɗattala da yake ya bi in ma wanda kamar wanda bewa haka yake zuwa wasu ma suka ce dole ne a ƙur'ani dai duk inda irin wannan ya zo da nunin take da kamar fa in ma na saban da bika wa in ma yan zakan naka wa in wa in ma nuriyan naka fa in ma tasdaqan naka wa in ma tahaqan na yin ƙarin duk inda ya ga ƙur'ani da nunin take da shi yasa su ma da malamai suka ce dole ne amma suka ce ba dole bane ya fi zuwa haka saboda ai ga shi an ji daga larabawa in ma taraina hufatan lami alalana inna kazalika yace in ma tarayina ba in ma taraina hufatan lami alalana inna kazalika ma nufi ma nufi wannan ta ilu bai Allah dan yau kin gamu ba kuɗi mun mun fito ba ko takalma babu a kafa shi ne kuma za ki rena mu ba masu shi ba ne to ai mu ba abin da ba mu gani a rayuwa ba eh wani mun ga wakacin da muke fitowar ba komai a kafar mu mun ga kuma san da muke sa takalmi wanda kowa zai gani ya ga takalmar sun birge eh, in ja a shago in na ta raina ba fatar la ni alala na in na ka zalika ma nan fi wannan ta ilo to ko wanda yake musbatin a rantsuwa wanda yake to mustaqbali anan ne duk an ga mukan cewa anan wajibi ne a taki da inda muradi ya zo jawabin rantsuwa ga shi ko musbatu ne ga shi mustaqbali ga shi ba a yi tafsi ba a yi fasalu ba to an gaba akan cewa dole a yi taki da dole a yi taki da sa da ne kamar tallafi la tus'alunna amma kuntum ta'malun amma in ya zamo wato a ba mustaqbali bane to ba lalle bane ai take dan kamar la usimu bi yawmil qiyamah kira wanda suka karanta la usimu la usimu ba wai kira Allah usimu ba la usimu bi yawmil qiyama akwai kira a haka ko ya zama an yi rabi da wani abu kamar wala saufa yoɗe ka ta ganin ba a zaki da na saboda an rabe da saufa ya ba sa saufa ba sai to wala yoɗi yan naka rabuka wala yoɗi yan naka rabuka to ga alhamdulillah bayan ma lan yarjahi sa nunin takidi ba shi ne ya rinjaye ba bari bayan ma wadda take ra'ida to a sa nunin takidi kaɗan ne kamar faɗin hatimu da'i da yake cewa kalilan bihi ma ya hamadan na tawarisun rana da min ma kunta ta jima'u magana ma ke kalilan bihi ma ya hamadan naka ya sa nunin takidi to wannan kaɗan ne ko ba ɗayan ilam shi ma kaɗan ne kamar faɗin mawaƙi ya ci buhun jahilu malami alama shehan alakur fiye he mu'annama da yake malami alama nunin takidi ce wadda take hafifa ya mai da ita alifi hasanin bayan la kamar na qur'ani la wadda take nafiya to a sa nunin takidi kaɗan ne kamar na qur'ani inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa ta qofin na talatu fi banna allazina zalamu minkum khassa wa gairi imma wa ba'ada gairi imma ma daidai ne akan ma din nan da kafara wa gairi imma haka nan bayan wani imma daga sauran abubuwan da suke neman da za'i kamar man shar'iyya to a sa kaɗan ne kamar kada sai da na asali misali ta rabin Allah ta'ala min yastafan minkum falaysa bi a'idin abadan wa qaddimu bani qurai wa tashafi wannan yana sa a sharhin bi a'idin yasa alif kafa ba alif kafa ba ce ko daga aba ya ubu shi yasa alhamza ce bi a'idin sunan fa'ili ne daga aba ba alif kafa ba ce alhamza ce idan yastafan minkum falaysa bi a'idin irin a radan wata kuma ban yi kuma da ta shafi dai tun na sai da na hassani guda biyu ce ɗaya ta biyu ita daga menene asalinta eh, al- daga wawi ne daga a da ya ubu ne ko da za a ce a wibu to wa zai rahoto ta yi ƙarshen fi'ilin da yake an sada shi da nunin takidi fasaha kamar eh, layun bazanna to kai masa wasali kafin lamirin wanda yake alifi na tasniya ko wawan jam'i ko yan muhaqaba shi ne ya mole ne da abin da ya dace shi yasa idan ya ce sai kai kasala don ya kasala ce ta dace da ya ne ya kasala ce ta dace da ya idan kuma wato kafin alifi ne sai kai fataha kenan idan kuma kafin wani sai kai masa ramma lamirin hatta kun zama ka lizinta shafe shi sai a shafe shi lamira in ya so shi wannan sai a yi kasara ƙarshen wannan misali ra'a yara ka dangana ga mace za ka ce an fita raina to idan kai takidinsa da nunin takidi sai ka shafe ita wannan yar ka ce an tarinna tarinna ita rata mata kasra don ya dace da ya amma kuma ita yar sai ka shafe ta in kuma wani kamar an ta an tarauna kaza kai ta sa da nunin ta da za a shafe nunin saboda intika'o tawalin amsali ko tawalin amsali to yanzu shi sai ta mata ranna wadda ita ce karshen fi'ilin a yanzu in ka shafe wawo ka ce an tuni tarunna tarunna to ita alhamdulillah ko wawo ce a iya masa tauhidi in ba a sa ɗaya daga cikin wannan ba a ai ba dalilin a masa tauhidi an faɗi inda yake wajibi an faɗi inda yake ja'izi an da in rajihi inda yake kuma marjuhi ko to suke nuna banda inda ya zama alifi ne to sannan sai zama yana da hukunci ba hukuncin da aka faɗa a baya ba to wannan wato a sannan ba za a shafe shi ba sai dai sai a mai da shi ga an asalinsa kama ce latas a ne ya zai dani ba a shafe wannan alifin ba inda yake wato fi'ilin ka ya rafa an ci alifi to ba a shafe alifin ba inda fi'ilin ya rafa an ci alifi to ba za a ba za a shafe alifin ba yanzu ta ce la ta sayani ya zaidani ko la ta shayani ya amrani idan ya zama karshen fi'a ikilif kaje ka juya alif alifi ya ya koma ya ahiran fi'ili da nasaba ko halin kasancewarsa karshen fi'ili ahiran fi'ili ba da rufa ba ne halin kasancewa alif alifi ahiran fi'ili halin kasancewarsa karshen fi'ili ikilibiya kamai da shi ya sai kamai da shi iya to idan ya rafanci a lefe kamar wannan na ya tsasa ya koma ya tsaya amma za a shafe wannan idan ya rafanci wawi sai a ce ya su'unna a rijalu ya su'unna ko ya rafanci ya kamar na mai alfiya dan malika alfiyar sako kamar kas'ayin na is'ayin na aga an shafe ainihin alifin an shafe wanzu wannan yadda aka kawo ita fa'ila ce lamiri ce ta muhada babu wannan samu furada karshen sai ke masa wasali sai ka samu abin da ya dace sai ka dawo samu abin da ya dace kama an tunna tas'unna ko an tunna tas'inna tas'unna saboda ramma ita ta dace da wawo ne aka shafe ko yasa sai a yi ramma don a nuna wawo din aka shafe ko kuma an ce tas'inna a sa kasara saboda a nuna ya ce aka shafe
nunin takidi muhaffafa ba ta zuwa bayan li alifin alifin tasmiya bal uhtiha bal sai yar uwarta ita ce mushaddada ita ce an kuma tasaya ni ko da tasaya ni ya zaidani kuma sai kai mata kasra ba fataha ba idan ko nunin mata ne sai ka sa alifi wanda zai zo kafin nunin taki da wanda kuma zai zo da kasira kamar is'aina ne ya hindatu is'aina ne asali is'aina ne to sai a kara kuma alifi sannan a kawo nunin taki da kuma a yi masa kasira wanda yake ya haɗu da shi kafin nunin taki da to na ta kwana wa hadifa fi fata ka shafe nunin sakini nunin taukidi wadda take hafifa nunin takidi wadda take hafifa ana shafe ta saboda misakini da ya zo bayanta kamar faɗin mawaƙi da ya ce la tuhina alfaƙira allaka antar ka a yawman waddaru kada rafa'a la tuhina to la tuhinan ne to saboda ya haɗu da al'al wadda islamin nan saki ne shi yasa sai aka shafe nonin aka ce la tuhinan alfaƙira ba kai ba wulaƙanta talaka allaka an ta yi don ni isarka ta yi wata rana a wayi gari ka kare wadda bu kai rafa shi ko na kike ganin talakan ne ba ma duniya ta ɗaga shi shi yasa kakkare na shi a yanzu wannan kenan masu faɗa ta duban duniya inda yau da gobe take ko to fa yau ko su cewa su je kakkare na kowa ma dan baka sanya karshe take ba ko ba ruwan su wala ta rayin fil aridu naka inna wala kafir hatta ta gaza fil qabri to bayan wani fata shi ma akan shafe idan a wakafi a shafe din ya fi ɗaukaka kamar la tarfa'un to a sai a shafe a ce la tarfa'u in aka yi wakafi warudda huzifa inda yaka aka shafe ta sai a dawo da abin da aka shafe a halin wasalo saboda haduwa da nomin taki din nan sai a dawo da shi kamar wawi koya tunda a sannan sababin shafewar ya kau wato wanda sababin shafewar shine iltiqa'us sakine ne to yana iltiqa'us sakine ne kamar misali iribin ya hindu iribin ya hindu to a nan ne aka shafe an shafe ya da iribi ne da kuma nunin sakine to sai zama sakine biyu sun hada aka shafe yar aka ce iribin domin kai shafe nunin takidin saboda wakafi sai ka ce iribi ka dawo da ya haka nan in rubun ya zaiduna in ka shafe nunin saboda wakafi sai ka dawo da wauɗin ka ce in rubu a bayan fataha sai ana mai da ita nunin takidi mu hafa fata ko ma alifi ko wanda can alfiya kuka faɗa ilmi malik kuka faɗa ko ya baitin alfiya yake alfiya ta dan malik ya baitin da yake wajen alifa wakafan kama ta ƙone fi kifan kifako wa abdullan ha ba'a da fatihin alifa wakafan kama ta ƙone fi kifan kifa to nuni tura lafizan da ake ganin ta wajen fada fadat kadai la haddan ba a ganin ta a rubuce tanwinu shi ake kira tanwini kama ja a zaidun zaidun din ai an yi an fada daldin ya ɗauri nu'ara ra'aitu zaidan dal ya ɗauri nu'ara farautu bi zaidin dan ya ɗauri nu'ara to wannan shi ake kira ta nuni duk wannan ba rubuta nu'ara ake ba ko to shi talwini iri-iri ne akwai guda hudu wanda shi ne ake fada a matsayin alamar suna akwai wasu kuma wajen guda biyu ko uku wanda su wannan ba wai sai da suna kaɗai suke zuwa ba shi yasa shi dai a nan zai faɗa nan gaba cewa waɗannan guda hudu su kaɗai su ne a beban isna waɗancan ba ruwan nahawu da su shi yasa da nahawu aka ce tanwini yana daga alamomin suna haka ɗin ne tunda kowane ɗaya daga cikin hudun nan ba zuwa sai tare da suna akwai na farko wanda ake kira tanwini tankiri kamar misali a gari ya zama akwai siba waihi mutum mai suna siba waihi wanda kowa ya san shi to kuma akwai wani siba waihi wanda kai ka san shi amma ba kowa ya san shi ba to yanzu za ka faɗi cewa ka wuce da wannan siba waihin wanda kowa ya sani da ma kuma wancan siba waihin wanda ba kowa ya san shi ba sai ka ce mararku bi siba waihi wa bi siba waihin ahara to wannan tanwini tankiri kenan ko kuma kamar irin su saha saha wanda ke nufin ishuru to yanzu in ka ce da mutum saha kamar ka ce maganar da yake ya daina amma baka hana shi wata ba ita wannan da yake ya daina amma in ka ce sahin kamar ta ce duk wata magana ma ya daina da wadda yake da ma wadda ba yayin ya daina in kai tankirin ya nuna umuri to to wannan shi ake kira tanwini tankiri haka nan kuma akwai tanwini tankili tanwini tankili shi ne wanda yake riskar sunaye mu'urabai wanda suke sarrafa kamar na zaidun tanwinin da aka yi wa zaidun tanwini ne na tankili tanwini ne na tankili a ƙur'ani gaba ɗaya su yayi makarantar su tanu babu ko akwai babu ko to ko su a zauna karatu ƙur'ani ba mai faɗo mai faɗo a guda nawa ce mai faɗo rufu a guda nawa ce mai faɗo fata a guda nawa ce mai faɗo kasara guda nawa ce
magana kamar ilimin misra za a ci na tankiri ne na tankiri ne kwarai na tankiri kowane gari na ba sai misra ba misra mu'ayyana ba inda cewa ta iri ɗaya misra sai a ce in a wannan ba ya sarrafa ba za a yi masa tasiri a tanwini ba to alimun hakim wannan na tamkini ne na tamkini ne na nuna cewa sunan bai kama da harafi ba bai kuma kama da fi'ili ba shi yasa ya samu tamakkuni a wajen zamowarsa suna yana sarrafa to zan dai mai faɗuwar rufa'a nake ta nema ɗaya a ƙwar'ani guda nawa ne wani lakabi ne aka kawo me faɗuwar rufu'a faɗuwar rufu'a wake ta nema malam suna dalla da wasu roko babu a haba ma min da batin lahu a ahizun bi nasi ya tsaya wa ba wato a san ko zan bada malaka ne ka fito da zakarka ka fito to wai iwarun akwai kuma tamilul iwari wanda shi wannan iri uku ne akwai iwarun an harfin irin wanda ake wa irin su gawa shim ko ƙarin wannan iwanin an harfin ne a maimakon yadda aka shafe ne a ƙarin ƙariu ne asali awon fa'ilu akwai kuma wanda yake iwaru an kalimatin kamar wanda ake wa kullu ko ba'aru kamar kul kullu ya amanu ala shakilati kamar an ce kullu insani wannan tanwinin da aka yi misali kamar kalmar insani din da aka shafe ne ko kamar na baitin mawaƙi da yake cewa dayan to a ruwa والديون فقراء فمثلت بأرا وأدت بأرا to yana nufin fa matsalat ba'arar diyoni wa addat ba'arar diyoni to a- da aka shafe diyoni sai aka yi tamimi shi yasa wannan iwarun an kalimatin akwai kuma wanda yake iwarun an jumlatin kamar wanda ake wa irin is is kamar wani shakatar sama'u fahiyar yau ma izin ko kamar yake yau ma iz in shakat yau ma izin shakat ko yau a wa antum hina izin tanzuruna kama an ce antum hina iz balagatin ruhul hulqum shi yasa shi ne iwarin iri uku ne yanzu ta kabulin akwai kuma na muƙabala shine na hudu shine wanda ake wa jam'ul mu'annas salim wanda shi a muƙabalan nunin da ake sawa ne a jam'ul muzakkar salim kamar na muslimatin muslimatin
ولا تعد ولا تعد za ta rannumi kakka lissafa tanwinu ta rannumi a nan ba ruwan malaman na hau da wannan shine wanda yake riskar wa kafiyoyi wanda suke mudulake a maimakon harafin idilage kamar misali fadin jariru da yake cewa aƙin lillar ma'adila wani itaban وقولي إن أصبت وتروار إن أصبت ودكما إن أصبت لقد أصابا ke da kike zargi na ya kamata ki daina zargin nan ki daina wannan fadace fadacen da kike ya dace in ne daidai kike na yi daidai Eh, ban ce ba na ba daidai ba amma dai inda ne daidai do Allah a ce na yi daidai inda ban daidai ba sai a ce ban daidai ba amma gaba daya a mai da kamar ba abin da aka iya ai ba a yi daidai ba ko to wannan shine taminu taran nan wal itaban wa magala ko tanwinul gali shine kamar na wa- eh, wanda yake riskar kafiyoyin da suke muƙayyadai kamar wa qatimil a'maqi hawil mutarakan muhtarakan da to inda zai ce muhtarak sai ya ce muhtarakan Eh, to irin wannan kaka ce za ta lissafa shi ba magana ba ce ta su malaman na hau a can a littafin awamin akwai littafin awamin ne aka da muka yi ko kama an yi littafin awamin ne aka ko an yi shi an yi nan guda nawa ne aka ce guda 60 ko guda 60 ne ko to a cikin su guda 60 din nan guda nawa ne a fatiha fatiha da kowa yake karantawa a kowace raka'a ta sallah a aminan nan guda 60 akwai guda nawa a cikin ta hmm? eh, me me aminan amili ne to amilin nasa menene shi kuma a ina ne ya yi aikin eh? shi amilinsa ma'anawi ne ko to shi a ina ya yi aiki amma da ba tafsilin aka tambaya ba da wai gaba daya amilai guda nawa ne a cikin fatiha tambaya kenan ko akwai amili lafzini akwai amili ma'anawi ko sannan shi amili lafzini akwai kiyasi akwai sama'i ko Ah, amili lafzini akwai kiyasi akwai sama'i to amilai lafziniyai kiyasiyai guda nawa za mu samu a fatiha guda eh, wanda kuma suke kiya- ah, sama'iyai guda nawa ne a fatiha kiyasiyai guda nawa ne a fatiha shine tambaya to alfilu in ma zulu zulu au ta au na kisu haza wa haza kad faqad aw ta filu fili ya kasu gida uku ko gida hudu ma ko ne ya zamo lazimi ina misalin lazimi kamar jalasa jalasa ko fariha jalasa fi'ili ne wanda yake lazimi tunda baya bukatar maf'uli iyakarsa fa'ilinsa Ah, ana kira fi'ili wanda yake ma'abucin luzumi akan kira shi kafiri kuma akan kira shi kafiri yadda su da yake fada a baitocin nan nasa wa ta murari a fi'ilin nesa wa kogar mu warmu murari a fi'ilin nesa makasura Eh, da fi'ilin lazim da fi'ilin kafir duk ɗaya ne ko kuma ya zama ma abocin ta'adda wato wanda yake kaiwa ga makoni akan kira shi waki akan kira shi mujawizi eh akan kira shi waki akan kira shi mujawizi ko kuma ya zama nakisi wa hada dafakat shi ne wanda ba za a ci masa lazimi ba ba ko za a ci masa muta'addi ba irin su kana kenan irin su kana irin su laisa suna ki sai ne kana ba muta'addiya ba ce ko ba lazima ba ce an wasa ko hudu ne akan kanta fi'ili kuma da zama wasa lazimi ko muta'addi fi'ili guda daya yakan zo lazimi ko muta'addi bisa zancen da ya fi inganci fi'ili ɗaya ne amma ya zama lazimi kuma ya zama muta'addi ana aiwatar da shi matsayin lazimi ko ana aiwatar da shi kuma matsayin muta'addi na wa shakarku kamar shakara akan ce shakarku ko shakarku lahu shakartuhu ko shakartu lahu a ƙur'ani madda guri ne ta zo shakara tsakanin marin da murari din da amur akwai murari akwai marin ko ko babu akwai marin shakara a ƙur'ani Eh? malam malam nasiru wanne ne marin ina marin yanzu yashkuru min nafsi labarin da murari ga kuma washkuru eh fashkuru ni azkurkum washkuru ni da marin da murari din da amrin duk sun zo a qur'ani ko nazarin ma ya zo shukura wala kadata na dawo da minna shukura ko ba ko farala ne ko farala ya jira ne ai wa hu wa dai wa aina la la ya'ni ani imal hadi ba ta da bai san sai amalu sala min ma ta bin alim sulaimana ruha gudu wa shawara wa fa sha wa atala lahu an yadru wa la yadru man amal bayna da yadru wa la yadru man amal na min zuqu wa azab ya amaluna lahu ma sha Allah harba tabasila kai wa gudu wa ta ismalu ala dawud shukura da nasarin ya zo ko da nazarin da marin da murari da amurin ko ya aka aiwatar da shi a ƙur'ani an zo da shi ne yana ta'adda da kansa ko kula da waskuru ni ko faskuru ni waskuru ni kaga nan an aiwatar da shi a matsayin lazimi ne ko can ko na suratul kumana ba a faɗa ba ma ko an shafe maf'ulin ko a da farko eh ya ba an faɗi na ko da ko a nan balle a bayyana cewa ko ko man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara to ne la da ne hali ne ne ne yazo shakara akan ce shakarku ko shakarku lahu ko kasattu akan ce kasattu lahu ko kasattu ko nasatu ko nasatu lahu wa nasahatu lahu wa nasahatu lahu a qur'ani an kawo shi lazimi ne ko wa nasahatu lahu wa ansahu lakum wa alamu min allahi ma la ta'lamun to za a duba ga shi ma guri ne yanzu a ƙura'ani ko da aka aiwatar da shi in ta ce ne
har harfi jarrin ya rika ne idan ya zama ya wadatu daga harafin jarra in ya zama za a iya kawo sunan makulinsa ba tare da an hada da harafin jarra ba ya sa da kamar marra kaga marra ba a cewa mabrurun a shiru sai dai a ce mabrurun bihi ko mabrurun biha ko mabrurun bihi ma ba a cewa mabrurun kawai a shiru amma kamar maruru fa ko makatulu ko mansuru za a iya faɗa makatulu ba sai an kawo wani harafin jarra ba ko mansuru ko maruru shi yasa a ce da katala da nasara da rarraba duk ilai ne muta'addiya amma a marra fi'ili ne wanda yake lazi wanda yake ba dama a kawo sunan matsulinsa sai an hada da harafin jirra to sai ake kira lazi akwai wasu fi'ilai wanda dole su zo lazi na farko dai fi'ilin da yake nuna fajiya tada kamar dahura ko sharufa ko shaju'a ko jabuna ko kafuha duk wa'annan fi'ilai ne shi yasa da yake damun fa'ula ita ce ma ko shi ne awar da aka ware don nuna sabiya ko abin da ya kawo da sabiya sai zama fa'ula duk inda ta zo la la la ta da mas'uli fa'ula lazimati to ya ce ya ce Ibrahim yake faɗa wannan a tufatul arfani ko akwai babun fa'ula ko shehu ya faɗa a ƙarshe cewa kaka ya faɗa an daɗe da ne ko tun an daɗe da ne ko amma da ya ba ta da yawa tamanin da nawa ne bai san cin gaba da ya ya faɗa ولم يكن لفعله المفعول لازما ذكر ولم يكن لفعله المفعول لازما ذكر haka ya faɗa ko to lazimi ne aka san shi fadula baya zuwa da mafuli lalle an san shi ne lazimi saboda asali yana zuwa ne don nuna sakiya ko kuma wanda yake nuna adari wato abin da ya kan zuwa ya tafi kamar fariha kaga farin ciki abu ne mai zuwa ya tafi ko hazina bakin ciki abu ne mai zuwa ya tafi ko shabi'a ko shi bayan mutum ya taka ciki ba a bukata abinci amma wani ba kadan yunwa kuma yake jiko shi yasa a rabu ne wannan a rabu ne shi yasa duk ilin da yake nuna irin wayannan sai ya zan lazimi ne mai da mas'uli ko ya zo musu awon ulama a gaba daya kamar da aka je rahu bakkar daru ko a wasu akumud duhulu a wasu akumud duhulu fi da'atul kirmani ko wannan dan tarbiyi ne dan tarbiyi ne amma ba ka ba fa'ula ba ka ta'adda haka nan duk fi'ilin da yake ya zo musu awon if'alalla kamar idma anna ko igita arra to baya ta'adda ko awon if'alala kamar ihiran jama ko ikamtasa haka nan awon in fa'ala kamar in kasara ko in kasa'a ko in fasala ko ko zama ya yi mudawa'a ga abin da yake an ta'addantar da shi gawa ga mafuli daya kamar ka sautu zai daya wato wa in yi ta'adda kamar da harattu shai'a fata da harata da harattu shai'a fata da harata ko ra'ab hisaba fata ra'afa amma idan ya zama ya mudawa'a ga fi'ilin da yake ya ta'adda ga mafulai biyu to shi wannan na mudawa sai ya ta'adda ga mafuli daya kama allamtu hul hisaba fa ta'allama al hisaba ko ka sai su ziddan ka sautu zaidan aljubbata saka ta saha ya kita sa ya zo dan mudawa to amma tun da filin da yawa mudawa shine ka sautu yana ta da mafulai biyu to shi ko sai ya ta'adda ga mafuli daya shi ne fatta saha fa'adin lamini shi ne mafuli da aka malamai suka bu wannan akwai dalilai wajen guda tara dai da suke sa a ce fi'ili lazimi ne akwai dalilai wajen guda tara da suke sa a ce lallai fi'ili lazimi ne sai a duba na ko a shazal arfi ko a ina mugunin labibi ko ko a mugunin labibi ko a mugunin labibi to alhamdulillah fi'ilin da baya ta'adda fi'ilin da yake lazimi kamar da shi muta'addi da ɗaya daga cikin abubuwa wajen guda bakwai wanda shi a nan ya kawo biyu ne kaɗai ku to amma abubuwan da suke sa fi'ili lazimi ya koma muta'addi malamai suna cewa ya kai wajen guda bakwai to na farko alhamza misali kamar zahaba lazimi ne don ana so ya koma mutane sai a ce a zahaba kamar na qur'ani azhabtum dayyibatikum da aka sawa zahaba alhamza gashi ya ta'adda ga izuwa ga mafuli shine dayyibati da iya cewa azhabtu zaidan ko ka sa rafin jarra kamar a wani wajen aka ce zahaban lahu bi nurihim ko mararku bi zaidin shafewa yi kutasar ana takaitawa alasama'i din yara ta ne da yi kutasar wa asbuhu shafe harafin jarra yi kutasar yana ana takaita shi alasama'i akan iyaka inda aka ji idan in an ji to nan ne za a yi amma in ba a ji ba ba a cewa a yi kiyasi akai sai dai ko a larura wato a shafe din ko da ba a ji ba a ce larura kamar faɗin maƙi alaito habbal iraki dahar al'amudu alaitu habbal iraqi dama dam wal habbu yakuluhu fil qaryati susu to na sani alaitu ala habbil iraqi aka shafe ala din rarurata to ko kai nasaba in an shafe harafin jarra ko kai nasaba kamar fadin jariru tamuruna diyara wa lam ta'udu kalamukum alayya idan haramu kalamu yace tamuruna diyara ya nasaba inda za a ce tamuruna diyari da ya shafe ba din yanzu daidai ne ku zo kuna wuce ta gidajen mu amma ko ku tsaya ku ce ya masu gidan nan kuwa yan daidai ne yadda muka san ku kuka san mu amma ku zo ku wuce ta gidajenmu amma ku dan dakata ma ya masu gidan nan haka ya gagara kalamuku alayya izan haramu to a tun da yake haka ne ma shi ya daina magana Eh, wato wadda yake so ce ta wuce ta kofar gidan nasa ba ta tsaya ta abin na mashi ne yake shi wato shi ba ma zai sake magana ba to aujurur ko kai jarra kamar fadin mawaki a sharar kulaidin bil akufil asabi'u na shi kuma na faras da ne ko idza qila ayyun nasi sharru qabilati asharat kulaybin bil akufil asabi'u wato asharat ila kulaybin ya shafe ila din kuma ya jarra bisama'in amma bayan jarra nan iyaka inda aka ji a sabanin Sulaiman al-Hafashu Ali ibn Sulaiman al-Hafashu al-Hafashu sagiru shi yace a ba da kiyasi ne da kiyasi ne a shafi ai jarra ka kiyasta shafi harafin jarra tare da kai wannan kai din da ya kawo a nan shine kari akan alfiya ta dan malik ko sai dan malik ya yace eh, ba ya dan malik yake faɗa wannan wafi na kalan wafi anna wa an yaddaridu ma'a amni lafsin ka ajibtu an yadu ko wafi anna wa an to shi ya kara masa da cewa kai ma haka ana cewa ji'itu kai tukurima ne asali ji'itu li kai tukurima ne to irin wannan kiyasi ne irin wannan kiyasi ne ita irin wannan kai sai a ce ita ce masdariya ko Mhm. wa anna aka nan kai kiyasta wato tare da anna kamar ajibtu annaka musafir kamar a ce ajibtu min annaka musafir ajibtu min annaka musafir aka shafe min din to shafe min din a irin nan kiyasi ne haka nan an kamar na qur'ani wa ajibu an ja'ahum munziru minhu kamar ce wa ajibu min an ja'ahum ko a kana linnasi ajabana na wahaina ila rajulin minhu a kana linnasi ajaba min an auhaina aka shafe min din to irin shafe min a nan kiyasi ne amma fa inda ake shafewar idan ba zai rikitar ba amma an zai rikitar bai halatta a shafe ba kamar ragiba ragiba tana zuwa da ma'ana biyu wanda abin da yake ayyana kowace ma'ana a ciki harafin jarrar da ya zo bayanta in kace ragibtu fi zaidin kana nufin kaso zaidu in ko kace ragibtu an zaidin in ka sa an kana nufin kake shi to irin wannan tare da ragiba ko da annace ta zo ko an bayanta to ba a shafewa saboda zai rikita sai fa idan ana nufin ijimali ina misalin inda ake nufin ijimali kamar na qur'ani watar gibuna watar gabuna an tanki hohunna wata to nan watar gabuna an tanki hohunna aka shafe harafin jarra wanda ba a san wanne ne ba min ne kuna faɗayin ku aure su ko ko an ne ba kwa san ku aure su to shi anan saboda ana so a yi ijimali don ijimalin nan ya ɗau umumi tunda ta yo ita mareniyar da aka rike kyakkyawa ce ga kuma kuɗi shi yasa ko dan kyanta ana so a aure ta ballata na gashi tana da kuɗi ga kuɗin da ubanta ya ban mata to aka ce a tsaya a yi gaskiya ta yi kuma mummuna ce ba wadda ake so a aura ba amma dai ganin ga kuɗin ubanta a hannu ya zamo ana tunanin cewa to ko aure ta ne ko ba komai a rike wannan kudin na ubanta tun da a matsayin ana miji to shi yasa sai aka shafe wato don ya zamo an sami ijimali to wafi mahallin zai ne hulfu in an shafe irin wannan to me mahallin shi wanda aka shafe min din ko daga gare shi akwai sabani abin da ya fi inganci nasibin a ce a mahallin nasiba yake jarrun wanda ya ce a mahallin jarra ne maganarsa ba ta da hujja akwai masu cewa yanzu misali inda ka ce ragib a jibtu an naka farilu cewa an naka farilun din a mahallin jarra yake akwai masu cewa a mahallin rafa'a ne eh, ko a ajaba ne an naka farilun a jibtu an naka farilun cewa annaka farilun din a mahallin jarra yake ko a mahallin nasba to shi anan suyudi ya zabi cewa a mahallin nasba yake ba a mahallin jarra yake ba yace wanda yace a mahallin jarra ne to maganar sa bata bayyana ba ba to ma'ana ba ta bai da hujja akai me cewa a mahallin jarra yake shine kisa'i eh abin da yasa aka ce shi kisa'i yace ai a mahallin jarra yake yace ai gashi an ga an yi adafi a kansa kuma da aka yi adafin me aka yi wa shi ma'adufin jarra aka yi masa a baitin mawaƙi da ya ce ma zo laila an ta kuna habibatan ilayya wala dainin biha ana ɗalibu ya ce wala dainin bai ce wala dainan ba ashe an ta kuna habibatan dinnan a mahallin jarra yake shi yasa da ya tashi yin adafi a kansa ya yi adafi da jarra ya abin da adafta din ya masa jarra ya ce wala daini wannan ita ce hujjar kisa'i ita ce hujjar kisa'i eh, amma ah, halilu da wasu gaggan malamai suka ce a a mahallin nasaba yake ba a mahallin jarra ba mahallin jarra ba eh, ba a mahallin jarra yake ba to shi a nan suyudi ya zaɓa abinda halilu ibn ahmada yake kai sai ya sa a ina ne kuma a alfiyata sai sake zaɓa abinda halilu ibn ahmada yake kai a ina ne kuma ya saba ya daga mafuli daya ina misali kamar shariba ko raraba ko akala za a ce akaltul hufsa akala ta ta daga mafuli daya ko sharibtul ma'a ehem, ko rarabtu zaidan ya yi ta daga mafuli biyu kuma lisnaini akwai wanda yake ta'adda zuwa maf'ulai biyu amma ya zamo sani maf'ulin na biyu a nan in tama danganta da jarrin ga harafin jarra sai an sa harafin jarra to akwai irin waɗannan ma fi'ilin da ke ta'adda ga maf'ulai biyu amma na farko ya zamo kai tsaye na biyun ko sai an sa harafin ina misali kamar shakara za a ce shakartu li zaidin fi'ilahu fi'ila shine maf'uli na farko shakara ta kai gare shi kai tsaye zaidin shine maf'uli na biyu shakara ta kai kansa amma ta fuskar amfani da harafin jarra shine lidin nan da aka kawo shakartu li zaidin ra'ayahu ko fi'ilahu za a samu kuma masu karatun ƙura'ani sosai ko su fitar mana da irin wannan filan kamar guda goma a cikin ƙura'ani ko su ma'an nasiru ko ma'an nasiru sai a fitar mana irin wannan guda goma filan da yake suke ta daga mafulai biyu na farkon kai tsaye na biyun ko da harafin jarra daga cikin ƙura'ani to wa hasbuhu shafewar bin naƙali akan shafe shi harafin jarar amma ba kiyasi ne ba iyaka inda aka ji daga larabawa kadai a cikin ihtara akan ce ihtartu zaidan an rijala ko kamar na qur'ani wa hatara musa qaumahu saba'ina to a saba'ina shine maf'uli na farko qaumahu maf'uli na biyu ne da zai ta'adda ne ihtara zai kai kansa ne da harafin jarra a ce min qaumihi amma anan aka shafe min din aka ce wa hatara musa qaumahu ko ihtartu zaidan an rijala to kamar ce ihtartu zaidan minar rijali haka nan amara yan za a ce amartuka bil hairi to amma yakan ta'adda kai tsaye a ce amartukal haira kamar faɗi ba ce amartukal haira fa fa'al ma umirta bihi amartukal haira fa fa'al ma umirta bihi takalar da busiri ya ɗauka ya saka da ita ko da yake cewa amartukal haira lakin ma atamartu bihi ko to haka nan samma ana ce sammaitu waladi ahmada a maimako a ce sammaitu hu bi ahmada ko kanautuhu abal farali a maimako a ce kanautuhu bi abil farali ko istighfara kamar faɗin mawaƙi da yace astaghfirullah zamban lastu muhsiyahu rabbal ibadi ilayhi alwajhu wal amalu astaghfirullah zamban lastu muhsiyahu to astaghfirullah min zambin ne lastu muhsiyahu ba sai a rubutun sai sa kamar muhsiyahu ba wasu bin muhsiyahu lastu muhsiyahu so da bai don fili ne murari da me za a yi masa nasba ya ba dalilin a yi masa nasba ko lastu muhsiyahu rabbal ibadi ilayhi alwajhu wal amalu ko ya hade za a kamar na ƙur'ani inna hadaina hu sabila ana nufin inna hadaina hu ila sabili ko ihdina sirat al-mustaqima a fata amma hadadin da ta zo sai ta ta'adda ga mafulan biyu kai tsaye a maimakon ihdina ila sirat al-mustaqim ihdina ila sirat al-mustaqim to wani lokacin ita da ta fi ta'adda ga mafulin nabi da ila ko amma akwai yadda ta kai ta'adda da lamun ko ko a qur'ani ina ne hada ta ta'adda ga mafulin ta na biyu da lami a qur'ani hada ina ne ta ta'adda ga mafuli na biyu ga zalami ba da ila ba galibi ta fi ta'adda da ila shakiran li an umi ittabahu wahadahu ila siradin nan ta ta'adda da ila amma akwai inda ta ta'adda da lami sabaina mu wahadaina hu ila siradin mustaqim nan duk da ila ne ko to amma akwai inda ta ta'adda da lami ko ko sai mun zo wajen mala abba na makarantar ku da malam hasan da ku yi sauka ba na ku an yi to kamar na alhamdu wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha ko haka nan ta ta addane da lami alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkul jannatu urusu ba ma kuntum ta'maluna to fi har tare da wayansu akwai ire-iren su da dama irin wayannan suna da dan dama to kamar su ayyara ana cewa ayyartu zaidan bisa wadihi na aibata zaidu da wato bakinsa cewa shi baki ne to kuma lokacin ayyara sai ta yi ta'adda kai tsaye kamar na diga ko wa ayyarat ni banu zubiyana hashiyatahu wa ala alayya bi an ashaka min ari wa ayyarat ni banu zubiyana hashiyatahu inda zai ce bi hashiyatihi ko ala hashiyatihi banu zubiyana wai aiwata min suke cewa na cika tsoronka na cika tsoron sarki sannan na ji tsoron sarki sai a ce na yi laifi eh nan na ji tsoron sarki sai a ce haka nan kamar su zawwaja ya ce zawwajtuhu bi binti ko zawwajtuhu binti kamar na qur'ani zawwajnakaha zawwaja nan ta yi ta'adda ga mafulan biyu da kanta aka shafe wato ba ce zawwajnaka biha ba asali zawwajnaka biha ne to wa ma ila sunaini akwai wanda yake ta'adda zuwa biyu ba sai an sa harafin jarra ba ina misalin sa kasa shi kuma wannan iri biyu ne akwai wanda asalinsu ba mubtada da labari ba ne kamar kasa ko a ada akwai kuma wanda yake asali mubtada da labari ne kamar zanna da yan uwanta za ka ce ka sautu zaidan jubbatan zaidan jubbatan ba mubtada da labari ba ne to za a shafe na biyun wannan a shafe na biyun babin kasa ko na wancan babin ihitara abin koyi ne da shi ya halatta a shafe ɗaya daga ciki ka iya cewa a ɗaya to zaidan ko ka sautu ko itarto a zaidan itarto zaidan ko istagafartu laha baka ce istagafartu laha min zambi ba ko istagafartu laha zambi ka ce istagafartu laha ga shi ma da yawa ake ake fani istagafartu laha la ila ila ba ce min zambi ba kaga an shafe na biyun kenan ko ne yakan zo muta'adda za ma ta'addi wani wakacin wani wakacin kuma kasiri ya zo mukasiri kuma ko dai da ma'ana bai kamar raraba wai za rarrabtun filari wannan raraba na tafiya ne baya ta'adda iyakarsa fa'ilinsa wai za rarrabtun filari na tafiya ne rarraba ma'anoninsa a ƙur'ani sun kai nawa rarraba ma'anonin da ƙur'ani kaga akwai rarraba na duka ko ko babu farribu fauka la'anaki warribu minhum kulla bana akwai rarraba na tafiya وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إيه، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله to akwai kuma rarraba na saba misali ko Eh, wa- rarraba lahu masala Eh, ko akwai wannan ma to akwai kuma wanne to kuma ma'anonin rarraba a larabci sun kai nawa bayan wannan na ƙur'anin sun kai nawa akwai na irabi ma ko na yajin aiki ko babu ibara na a babu wannan a ƙur'ani eh a wai ka duba ko da wani ai kai ne kullum kuke ko makaranta ka wancan ka tashi in abi ma'anan ko da ma'ana ɗaya ka fagar kamar fagara akan ce fagara fahu ko fagara fuhu ya bude bakinsa ko bakinsa ya bude fagara din ya iya zuwa lazimi ya iya zuwa mutaddi amma duk da ma'ana ɗaya ya duk da ma'ana ɗaya to alhamdulillah fi'ili ta wani wajen kuma a iya kasa shi gida biyu akwai fi'ili mutasarrifi wanda shi din ma kuma a iya kasa shi gida biyu akwai mai tasarrufi cikakken tasarrufi wanda a shi za a sami fi'ili mari muradi amri a iya samun sunan fa'ili da sunan maf'uli da sauransu daga wannan fi'ilin kaga wannan fi'ilin ya zama tasarrufinsa cikakke akwai kuma su fi'ilan wanda su iyaka su mari da murari Eh, kamar za da yar uwarka na kaga wannan an ji marinta an ji kuma murari ɗin, amma dai ba a taɓa jin amrinta ba ba a ji amrinta ba to wa jami'u akwai kwabi din da yake jami'i gaba daya shi baya sarrafa gaba daya baya sarrafa siga daya kawai aka kalla kalla tana cikin fi'ilin da yake jami'i eh kalla ne ma'anar da wuya ba kalla ta ya karanta ba eh kalla da wuya eh kalla ma ya ƙoru zaidu da wuya kwarai zaidu yake iya tashi yake tashi da wuya kwarai ba kalla ya killu ba wannan shi ana jin ya ya ya abin ya ya yi tasarrufi haka nan ta'ala wanda wanda su ma suka ce ai sunan fi'ili ne amma dai zancen da ya fi shi ne a ce fi'ili ne amri wanda yake jani ga shi a Qur'ani lamiri ya riskan masa idan da sunan fi'ili ne kuwa da lamiri ba zai riskan masa ba an ji kun ta'alau asal an ji kuma fata alai na umarci hukunna wausar hukunna sarahan jamila a cikin wannan kakanin ni'ima da yi ba sa zuwa sai malik wanda suna zuwa sarrafanci sunaye biyu da al kamar fala ni'mal maula ko labisal mihad ko ni'mal abdu innahu awwab ko kuma abin da aka rafa da abin da yake ya kunsha kamar